من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu shiga cikin karatun mu kai tsaye saboda an fata lokaci da muka yi idan ba manta ba za mu tashi yau bayan mun biyo fati ta biya abdul muttalibi wa kafalatu amiri abi talibi iyahu za mu tashi shafi na ashirin da bakwai daidai inda yake cewa tijaratuhu ila sham wa zawajuhu bi khadijata radiyallahu anha yace tijaratuhu ila sham kasuwancin annabi alayhi salatu wassalam da yayi zuwa sham wa zawajuhu bi khadija da kuma aurensa da nana khadija radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda maliki fil khamisati wal ashirin min umrihi a shekara ta ashirin da biyar ne daga rayuwarsa shiwa annabi alaihi salatu wassalam tare da ila shami ya kai zuwa sham bi tijarati khadija dan yin kasuwanci ga nana khadija radiyallahu anha wa kanat khadija bint khuwailid khadija yar khuwailid ta kasance imra'atan tajiratan wato mace ce mai ƴar kasuwa za ta sharafi mawociyar ɗaukaka wa malin da kuma dukiya Allah mana wajen sarki ya yi mata albarka da waɗannan abubuwan ta ta'jiru rijala fi maliha tana samun mazaje tana biyan su lada dangane da dukiyarta wa tudaribuhum iyyahu bi shay'in sannan suna yin mudaraba kasuwanci da wani abu taj'aluhu lan wanda take sanya musu mudaraba shine ka ɗauko mutum ka tsora shi akan wata harka ka ce da shi zai rika yin kaza ko kuma ya je sai da kaza in ya je yana da kaza an fahimta da kyau ku eh ya dauka ya je kaza akwai kamar yadda wanda suka karanta a Islamic bankin za su gani ana musharaka muzaraba da waye duk wayannan abubuwan da ake kawowa ku sai yake cewa ta ja'aluhu lahum wa kanat quraishul qauman tujjar ko kuma qauman tujjaran Ƙuraishawa sun kasance mutane ne waɗanda suke attajirai wato abin da ake nufi da attajiri ba wuce ne yake cewa mai kuɗi attajiri amma attajiri shi ne ɗan kasuwa ƙauman tujjar sun kasance mutane ne waɗanda suke ‘yan kasuwa falan ma ba daga a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da wato ma ba daga yayin da abin da ya same ta na labari ya tadda ita dangane da annabi alaihi salatu wassalam yayin da wani abu ya zo mata na daga labarin annabi alaihi salatu wassalam min siriki hadisi na daga gaskiyar zancensa wa idami amanatihi da girman amanarsa wa karami akhlaqihi da kuma girman halayensa kyawawa ba a kat ilaihi sai ta aika ba ba a rasat alaihi da kuma bujiro masa da cewa an yakhruja fi malillaha ila sha ya zo ya fitar da wata dukiya ta ta fitar mata da ita zuwa sham wato zai fitar mata da ita ne zuwa sham saboda wani dalili dalilin kuwa shi ne tajira yana wato dan kasuwa ya je mata kasuwanci wa tu'diyahu afdala ma kanat tu'di ghayrahu sannan kuma tu'diyahu tana bashi afdala ma kanat tu'di ghayrahu yada abin da take ba wani sa misali idan tana ba wani kayan wato sil'a kayan kasuwanci na naira dubu hamsin idan ya dace ba ki dubu biyar to da annabi alaihi salatu wasalam ya yi irin wannan kasuwancin na dubu hamsin maimakon da ba ki dubu biyar shi sai ta linka ba sai ta ba ki goma fatin daga nan akwai wata alamu akwai alamomin tambaya na cewa akwai wani abu da take bukata a gurinsa. Saboda haka ma'a gulamin laha tare da wani yaronta, yuqalu lahu ana ce da shi maitara, sunansa maitara. Maitara UNICEF ne, za a iya sawa, namiji za a iya sawa. An fahimta da kyau wanda da yawa za ku ga a haka mu ba muna da su a sawa namiji a sawa. wata ila aka ce ka tuno za ka yi musamman da masu koyarwa islamiyya za ka iya tuno cewa akwai namiji mai tsara akwai kuma mace saboda haka ba matsala ba ne eh akwai irin wayannan sunayen da dama mai tsara ko namiji ko mace kai ba ji ba har asma'u za a iya tsara namiji asma'u ba kwa karanta karanta adabul mukula za ku ga suna wani tarihi asma'u asma'u saboda haka wannan shine wa tu'tiyahu afdala ma kanat tu'ti ghayrahu min at-tijah ma gulamin la yuqalu lahu maisara فقبله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم منها sai annabi alaihi salatu wasalam ya karba daga gare ta wa kharaja fi mali hadhalik an gane ku ya fitar da hakan daga cikin dukiyarsa wa kharaja ma'ahu gulamuha ko mai tsara wanda ya fita tare da shi dan ya je ya zama jasus nata ko hatus nata ya je da hatisi akan annabi alaihi salatu wasallam ya kawo rahoto shine mai tsara ta tura ki je ya gane mata yaya yanayin sa yake hatta fari mai sha har sai da yake kan sun ba'a sannan ya zira ba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam silatu sannan annabi alaihi salatu wasallam ya zira kayan cinikin sa shine sila kayan cinikayyar sa gaba ɗaya sai da su ko ɗaya bai dawo da shi allati kharaja biha wanda ya fita da su wacce rama a rana an yanke sannan ya siyo abin da yake so ya siyo dama yadda ake yi idan a a mutum ya iya kasuwanci mafi yawanci zaka ga in ya tashi daga Kano zai ɗebi kayan da Legas suke bukata ya kai musu. In ya je Legas kuma zai siyo abin da ake bukata a Kano wanda babu shi a Kano din daga Legas ya kawo wannan shine cikakken ɗan kasuwa wanda ya iya haka. An fahimta da kyau ko? To saboda haka haka take yana na Khadija. In an je da kayan kasuwancin ta daga nan a Makka to haka dai jan za su ku siyo kaza a dawo ne. Kamar yanzu kudu. Duk kudu gaba ɗaya suna bukatar albasa ko da kayan gwari suna bukata albasa. amma idan ka je yanzu wanda ya je misali ya je daga kudi ya siyo albasa ko tumatir ya kawo nan ai ka bata lokacin sai bata lokacin sai to amma akwai abubuwa kamar electronic da takalma misali da jakunkuna duk muna bukatar ko ya ji duka yan kwatano misali duk wayannan wasu abubuwa ne da in ka kawo nan za ka iya fita ko cases na waya ko wayar kanta kaga duk abubuwa ne da mutum ya je zai iya kawo su to kamar haka wato ake yi wa na nakari da kasuwanci shi yake nuna wa nakari da kwararriyar mutum ta san me take sannan sai yake cewa wa kira ma arada an yaskari ya siyo abin da yake so ya siyo sun ma akbala qafilan sannan ya fuskanto yana mai siyowa qafil shine mai siyowa ila makkata zuwa makka wa ma'ahu mai tsara a tare da shi akwai matsala lamma raja'a ila makka yayin da ya dawo zuwa makka wa ra'at khadijatu fi maliha min al-amana na na kadija sai ta ga amana a cikin dukiyarta wannan dukiyar da ta bayar ai ba ta ba mata komai ba wal barakati da albarka sai ta ga ribar da take zamuwa ta yanzu ta fita kowanne lokaci malam tara qabla hada wanda ba taba gani ba kafin haka ta dade shekara da shekaru tana kasuwanci amma ba taba ganin riba kamar ranar ba abin da ake gaya yan kasuwa kenan ba kuɗi ba ne wato wadata albarka ake so idan Allah bai sa albarka ba za ku je ku kasuwanci ko biyu ka samu ribar dubu goma a baukan kasuwancin ke samu dubu uku amma ta ka ta ƙari ta ta tana nan to shine albarka dan shi sai Allah ya kare maka bukatu gaba ɗaya na cikin gida da matsaloli da zai zo yanzu a ce sai ya siyo maganin dubu ashirin kaga sai ya yi tuku shi da ya zo zai tarar sun ya dau ɗari biyu ya siyo tsire ma ki murna za a rika a gida domin ba shi da matsala to shi ake kira albarka mutane ba sa fahimta har yanzu ba yau kuɗi wani albarka ka zo ɗan kuɗi ɗan ƙanƙani ba yanzu zo Allah ya tare ma bukatu shi ake kira albarka ka samo ribar naira hamsin amma tana nan babu wata bukatuwa da kake da ita a cikin gidan wannan shi ne albarka amma da yawa al'umma ba ba ta fahimtar haka gaskiya sauka haka kawai kudin a kasa a gansa a kasa shi ne albarka ba shi bane to shi ne ma da yake gaya mana anan yake cewa wa akbaraha gulamuha maisa wannan yaron nata maisara sai kwashe labari ya bata bima ra'atihi sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya gani ga annabi alaihi salatu wa salam min khilal al-azba na daga ta'adodi masu daɗi masu kayatarwa shine khilal al-azba ta'ada shine hali shi ne babu shi za ka je a malaman tsoron kaje ta'ada suke ce mana ta'ada an gane ku saboda haka na daga ta'adodi halaye waɗanda suke masu kayatarwa wa shama'ila karima wanda ya karanta shama'il muhammadiyya tun a farko an gaya ba shi ma wato a shama'il shine al akhlaqul hasan kyawawan ɗabi'u su ne shama'il shi yasa ake cewa shama'il muhammadiyya kyawawan ɗabi'u na annabi alaihi salatu wassalam wa aqli rajih sannan kuma yake gaya mata kai na ganin wato hankali ne rinjaye abin nufi bai taɓa ganin hankalin da ya kai irin nasa wa mantikin sani kuma na ga harshe mai gaskiya wato mafurta mafurta kenan gurin furin ko wanda ya karanta tajwidul muyassa ko littafin tajwidi zai ga zai ya ga ma cewa akwai masari akwai manadi ko saboda haka wannan shi ne to wa mantikin sani da kuma wajen furufi wanda yake na gaskiya wa nahjul amin da salo syllabus tsari wanda yake a mutuntan tsari ya a babu dubu gaskiya wa matikin sadi an gani da wani abu wanda yake na polisi sadikin ne na gaskiya wa rajin amin da salo wanda yake amintacce yace wajada fi dalatu al-manshuda ta sami abdalla shine wata batakkiyar dabba ko wani abin ka da ya bata almanshuda wanda ya shiga daji a karmanin sa inda yake to na abin da kake taiwa nema kamar a gaya ma abin da kake tana tana nema ki rubuta ta ne eh wata kila sai ta jarraba jama'a sai ta jarraba wata ba samun amintacce ta rike tana yi kusa ana samun haka ko mutum ya zo yana ta jarraba mutane ka bude provision store duk ka zo ka dora wannan ya tafi ka kuma za wannan ya ko ya yi budurwa uku ka kawo wani ya yi biyar ji kuma ka ga ba za a daidaita ba misali duk wanda aka kuje provision store ya samo budurwa ai ba inda jagon ka zai wallahi babu inda zai to saboda haka za a yi yin su kuma matan suna son irin wayannan masu sabon kantin za a yi daga taji za a fara ta kawo ba tari su ce da Allah ka sa mata ana na ana nan zai ta karɓi nan ba ka ba da ba ta karɓi kai kuma wawa kana ta sakin baki ba ka san to ake a karɓa abubuwan ka ba abubuwan da yake faruwa ke to shi ne to da an taba ana tabi a time goes on zai ka wayi gari kaga tun mai shago yana zuwa a lissa ba a ga kudin kai da kai wata ran sai a gaba dubu goma wata ran a gaba a cikin wata ran kuma a zo har baki ake wani shago ka dinka kaya ka sa agogo ka sai turare black essence sannan ka hada da wani duk black essence ba dubu takwas dan dan lita ɗari kana fesa kawai dan ka je gurin sa bayan ba kudin ka bane ka ɗebi kayan provision store ka kai mata to kaga babu inda za an rasa amana to shi za wani bawan Allah wani taba hirar shi yake cewa wallahi shi dai yanzu kam ya buku ne yace wallahi ba zai kuma ba dan baka yace ya bude wa mutane da ya bude wa ɗan uwansa na jini ya bude wa mutanen waje yace duk ba ya masa alkhairi a cikin to saboda haka to shine yake gaya mana anan yake cewa wa kana sadatu wa ru'asa ne bambancin sada asada gami ne na asayi sai shugaba kamar ka ce jagora an gane wa ruwa sa gami ne na ra'i da shugabanni ya hali suna ala zawaji a duk suna kwaɗayin auren ta ai biloniya ce ko auren gari za a yi saboda haka duk suna kwaɗayin su aure ta a da ba alaihim zalik amma sai take ita kawai nagarta take nema to sai yake cewa wa kallama a mamu sai wato oke afuwan fata ba alaihim zalik wa talabat min annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta yi rubatti ta nema daga annabi alaihi salatu wa sallam an ya tazawwaja cewa ya aure ta ita ta nema fa radiya bi zalik annabi alaihi salatu wa sallam ya yarda wa kallama amamuhu sannan yayi zan amamuhu yayi zance da wato yayyan mahaifinsa da kanni babbanninsa kenan ya je zantar da su ya gaya mu fa za a bu ila amri khadija sai suka tafi gurin babban na na Khadija wa kada buha ilai suka nemi suka yi idwa suka nemi wato cewa lallai ɗansu yana son na na Khadija wa ala isri zalik tamma zawat a wannan gurbin ba ɗau lokaci wani dama da yake ala isri zalik a daidai wannan lokacin a wannan ɗan tsakanin tamma zawat kawai aka daura aure shi kenan babu wani abu kuma da ya shigo ba yi ba bautar gunki aka yi ba bautar gunki tun yarinya na firamare kana neman ta har ta gaba jami'a wai kai ne saurayinta kuma in baka yi wasa ba ana zuwa ƙarshe za kafin ta karɓi rizar kuma a buge ka wani ya zo ya fi ka wadata rana ɗaya sai mata bibi kuma mai tsadar ma yauwa saboda haka ba wata ake jiya wani ya gaya mu akwai bibi din ma wani dubu goma yanzu ne a yin taimaki ba irin ta mai tsada yan tamanin sun nan ko arba'in a ɗauko a kawo mata sai kuma kana nan kana fama da waya irin ta wani dubu uku da ɗari biyar ko dubu ɗaya ɗari biyar saboda haka ba a raina ka za babu inda za a to shi ne yake cewa wa kana silluha idza ka samaniya wa ishirina sana shekarun da na kadida a daidai wannan lokacin ashirin da takwas sabanin karatun da muka saba bi na da to shi ne yake cewa shekarar ta ashirin da takwas za a gaya mana me ma ya janyo wancan ya biya duwa wancan labarin ya biya duwa da fiye da wannan shi ne amfanin karatu ma da yace ala sahihi a sagance mafi inganci me yake so ya gaya ma yana so ya gaya ma cewa akwai wata maganar da ba ita ba to bara mu je kasa ganan ba wannan hada ma zakarahu imamu sira wal magadi muhammad bin ishaq wannan abin da ya gaya ma yanzu yace shine imamu sira malaman shehu masu sira an gane ko wato ya faɗa muhammad bin ishaq al-matlabi ya faɗa a littafin kama fi mustadrak al-hakim kamar yadda yazo a al-mustadrak na al-hakim littafin hadisi wa qala qawdi dhalika tilmizihi muhammad bin umar al-waqidi amma ba al-waqidi ya saba ma ɗalibin sa ne yace shi bai yadda ba shi yana ganin cewa fa nasta ala arba'ina sana sai ya da cewa shekarar na na gari da arba'in to wannan karatun shi ya fi yawa ya fi yawa dan a tabi siratun nabawiyya shi ya kawo malam muhammad bin ali as-salami shi ma arba'in din ya kawo amma authentic magana shine cewa shekara ashirin da takwas ɗaya daga cikin dalilan da zai nuna ma shekarar na na gari da ashirin da bakwai ko takwas za mu biya yanzu za ku gano wasu abubuwa da kanku kuma cewa lallai yanzu da takwas ɗin ya fi takin ma annabi amma da shekara uku ba za mu je zuwa to shi ne yake cewa kamar rawahu anhu tilmidu ibn sa'ad fi tabaqat kamar yadda dalibin da ya rawaito a cikin at-tabaqat mujalladi na takwas shafi na sha takwas sha bakwai wal waqidi la yahtamilu hadhihi al-mukhalafa li shaykhi an gani shi ko imamu al-waqidi aka ce wannan abun ba da yake faɗa ba daga malamin sai ciro shi ba فإنه رجم شهرته في المغازي إلا أن عجمة الزرع والتعليل قد كسبوه yake cewa wato an yadda cewa yana da shuhura shi waki ne akan abin da ya shafi yaƙoƙi yaƙi in ka koma akan sira wani ne ya san abu ka ce yaƙin kudu yaƙin kaza yaƙin kaza wani ne a wannan bangaren amma ba malamai sun malaman jarhu wa ta'dil ajarhu shine a soki mutum ko za ku ji malaman hadisi sun zo sun ce haza ko huwa muttahamun bil kadhib wani ana tuhumar sa da ƙarya saboda haka tunda makaryaci ne ba za a ce ko ina da shi ba an gane ko saboda haka wannan shine abin da ya kamata a a a kiyaye a ta'dil kuma shine a a yabo mutum a ta mutumin kirki ne ko a ce wani sika ne ai baya ƙarya kaza kaza to kare ka sabu sun illata shi malaman jarwa ta'dil sun man illa wa taraku suka ce matruk ne matruku ma wahidun biyin farad wa ajma'u li sa'atihi zahra farad to saboda haka kaga matruk ne shi wa kazzabahu al-akhar kuma wasu daga cikin malaman jarwa ta'dil suka ce kadib ne makaryaci ne wal kadhib wal kadhib al-mukhtalaf al-masnu' ala an-nabi fa zalika mawdu'u saboda haka har shi ana da waƙidi ya kawo magana yanzu a ce hadisin ƙarya ne kaga wani ɗaya daga cikin da wa ma'a zalika kana fi shuhura an gane ko ya ruwaya ta yi za'ifa ta jidda duk da haka cewa wato wannan ruwaya ta ta za'ifiya wacce take za'ifiya jiddan ta shahara duna ruwaya ta shefe amma ba ruwayan malamin sa ba al-imam fil magazi wa sira wanda shi bayan gogewa a magazi din ma har sira tarihi da magazi duk wani ne malamin nan kaga bai gani shine ibnu ishaq wa kad malat doktor akram biya na umari ila riwayat ibnu ishaq akram biya a cikin asiratu nabawiyya ta sa shi ma ya karkata zuwa cewa shekarun na na kadija 28 a cikin asiratu nabawiyya sahiha mujalladi na daya jabi na 113 wal karbu ilaiha abyan mala yace wato juyawa zuwa gare ta wannan kuma abin da aka faɗa yace abyan shi ya fi daidai da a karkata zuwa garin to bara mu koma kan lissafin وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا أو نلوك تنتاك سنتيتك أفضل نسائها قوم أفضل نساء قومها نسبا وثروة أدري أن نلوك duk mutanenta ta fi kowanne daga cikin mutanenta ta fi su girman nasaba an gane ko wa sarwatan da kuma yalwa wadata wa aqilan da hankali wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na na Khadija ita ce farkon matar da Annabi alaihi salatu wa salam ya aura wa lam yatazawwaj alaiha bi auro mata kowa ba shine alaiha bi auro kowa ya hada ta da ita ba hatta ma ta haddara wa kullu auladihi minha duk ƴaƴan da gaba ɗaya ƴaƴansa Annabi alaihi salatu wa salam min hada gare ta siwa Ibrahim banda Ibrahim al-Mu'azzar ولدت له أولا فرقم وند تبارا عيبا وجيني على قاسم وبه يكنى يكنى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء أجي وأنه على الكنية أبو القاسم ثم زينب sannan sai Zainabu wa Ruqayya da Ruqayya wa Ummu Kulthum da Ummu Kulthum da Bahaushe yake cewa Kattime wa Fatima da kuma Fatima wa Abdullah da Abdullah wa mata banu ƴaƴansa gaba ɗayan su kulluhum fi sigari ‘ya'yansa gaba ɗaya su sun rasu lokacin suna yarinta, kafinsu sun rasu suna yara, ƙanana. Amma banatu, amma kuwa ‘ya'yansa mata ga kullum na da raknar Islam, gaba ɗaya su sun riski musulunci, ba aslamna suka musulunta wa hajar na kuma suka hijira. Illa annal wafata sai dai rasuwar ba da rakatu wannan fi hayati sallallahu alaihi wasallam rasuwar su ta riski annabi alayhi salatu wassalam a rayuwarsa siwa fatima ta radiyallahu anha duk sun rasu lokacin annabi yana da rai banda na na fatima ciki ya binne suke faqad ta'akhkhara ba'dahu bi sittati ashhur ta yi jinkiri da bayan annabi ya bar duniya da wata shida ita ba ta bar duniya na na fatima to kun ga wayannan masu zagin sakwai da suke rika yawo kwanaki da mota suna yawo da wata mota mai balambalan dan leliyar mota ana duk wanda ya ga hadisan Aisha da ka guda ashirin za a bashi wannan motar ina za ka tafi ban da ƙarya ina za ka faɗi ma kai hadisan faɗi ma guda ashirin ka je ka duba ka kafa hadisan na da faɗi ma nawa har na ƙarya ba su kai sha biyu ba har wanda aka ƙirƙiro kuma hakan baya tauye mata daraja amma so ake kawai a yada wata propaganda wanda za a rika ɗauko maganganun da ake cewa ta ce wani sai na umar ya daɗa mata har sai da sai bari sai kaza irin wannan kare da kawai ake so ka haddace amma banda wannan ai ƙarya ne ba ta da wani har ban hadisai da har wanda suke mawdu'ai babu wasu kai sha biyu ba amma wai a kiran ake nema ka ci mota ni ban san inda ta kaya ba an ci motar ko ba ci motar ba saboda haka wannan shine shi za nake gaya muku amfanin rike tarihi kenan yan propaganda zagin sabbin kana rike tarihi ba za su bar da kai ba ba za a yi ban da kai kalkulati bai na tsibiyan ba ba za a yi ba sam saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye gaba ɗayan su sai rasu banda na na Fatima radiyallahu anha thumma lahiqat bihi sallallahu alaihi wa sallam sannan ta hadu da Annabi alaihi salatu wa salam to kaga anan mala ya kawo mana alal takasir kuma abubuwan da muke bukata amma ka kalli tsarin tajiyar da aka yi da mai tsara da annabi alayhi salatu wassalam akwai abubuwa da malamin tafsiri ya kira suka kawo kamar shi sallabi ya kawo shi ma ibnu hisham da mai rahiqul maktum sakiyu rahman al mubarak furi shi ma ya kawo a cikin littafin sun gutsurwa na abubuwa dangane da abin da ya faru mun kuma biya wa yara mafi yawanci a islamiyya cewa ana samun inuwoyi ko kuma inuwa ta ana rana amma kuma girgije na gunsa kaga wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne da shi ya gano a wannan tafiyar wa malakani uzillani ko malaikiku ko biyu suna yi masa inuwa haka duk wani abubuwan ya kwashi ya gaya wa nana Khadija to shine ma da yake wa min durusi hadha zawaj daga cikin darasan da zamu diba a wannan auren kuwa a cikin darasai yau agon anan wani zai yi zuwa a qayyib a qahir ayan annabi ne ko ba ya ayansa ba eh a qayyib da yau to da yau da qahir babu su kenan kuna nufin bayan annabi bane a to ai ra'ayin ku nake so babu to me asalin a tsaye wa tsaye a tsaye ba tsaye a to abin da nake so ku kiyaye ana kawo shi sauran kira an kuka je amma lakabi ne na Abdullah yawwa kun gane kawo ne Abdullahi dan sani ba ba da zaba a dinka eh lakabin ɗansa ne eh lakabi ne ake masa a tsayi kuma a tsayi an fahimta da kyau ko sai ne wasu ke cewa abdalla tsayi bu tsayi a tsayi bu tsayi saboda haka lakabi ne kawai wani yanzu dan na taɓa ji ana irin musabakan nan tambayar yayin annabi wani yace akwai tsayi akwai tsayi akwai abdalla akwai alkasim kaga to irin wannan ne kawai a rike cewa lakabi ne maliki wa min durusi hadha zawaj yana daga darasan da zamu kiba a wannan auren la ba'ata lil mar'ati salihah babu laifi ga mace ta gari an tudi ragbata hadis zawaj ta bayyana kuɗayin da akan aure ba laifi babu laifi da yawa wani lokacin muna fele mata wani lokacin mu da muke harka a islamiyya muna samun wannan kalubalen misali in an yaba da hankalinka an yadda kai mutum ne sayayye za a iya zuwa kawo ma complain irin wannan na cewa mace ta gaya ma tana da matsala ita yanzu to take da aure kaza kaza kaza za a iya faɗa amma inda illa take tana jin tsoron in ma da wani da take so ta in ta gaya mar ko zai ya rejectin abu na farko kenan sannan abu na biyu bayan ya yi rejectin kuma ya yaɗa ta a kai ai akwai wannan illa bayan ya yi rejectin kuma ya haɗa ta cewa bayan an ta sai kun gani ya ta nuna abokansa gaji cek ta yi min ta yi kaza ta yi kaza wannan kuma ba daidai ba ne saboda haka akwai wannan da dama bayan haka kuma zo da kowa da nasa matsala an gane ku to la ba ta lil mar'ati salihah an tubdi ragbata fi zawaji bi rajul salih to shi za mu ma muke gaya wa matan cewa ba laifi ba ne kin faɗa amma ki san wa za ki gaya wa an rajulun salih saboda shi an rajulun salih ba zai tambara ki ba ba zai tozarta ki ba in dai ya amsa wannan sunan in dai ba wai dukiyar sai ka gado kina so ba don Allah ya dawo zai tozarta ki ba in ma yana da wata matsala ne ga miki me ya faru da Annabi alaihi salatu wasalam da Ummu Sharik ko alwahi wa tunafsa halin nabi da ake faɗa saboda haka da ta tashi ta ce ya rasulullah inni uhibbuka a gaban jama'a annabi da ya dago kai ya gaba taimaka ba sai mai da kansa kasa wani bawa Allah yana gurin da ya ga dai annabi kamar baya so ya miƙe sai ya rasulullah an ba a so mun muna so sai annabi ya dago kansa sai yake cewa da shi annabi alaihi salatu wassalam ya dago kai yake cewa da shi wato me kake da shi tunda ta yi shiru a sukuti rizal me kake da shi kaga ita ma tana so kuma ta fahimci cewa annabi alaihi salatu wasalam lallai fa baya buƙatar aure an shine da Abdullahi da Abbas ce sai gida yake gaya wa matarsa sai ƴarsa wata ƴan budurwa sai ta sa ta ce ka amma ta ba da mata wallahi eh wai wannan abin da ta yi ko a ina ana samu ta ba da mata wallahi sai annabi alaihi salam sai Abdullahi da Abbas ce gafara san yi mana jure sai wallahi ta iya khairun minki ta fi alkhairi domin ita ta ba ta ya din kuma ba a magana ba ke wata kila kika ta ba wata ba za a ba a ku shi ke ne rufe bakin ta duk kuma to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye duk da cewa mata suna gani kamar wanda abu ne wanda yake na kaskanci ba za su iya gaya wani suna son sa ba ko da sai dai a cewa a gaya musu su ana son su ko da yaushe amma da yawa gaskiya hakan yakan janyo wasu za ga ta zama ana samun wannan problem sau da yawa mu kuma an kasa samun tabiya da tarbiyya irin na cewa makidanci kawai ya ga wani kamar yadda ake da ya ga wani yaro mai hankali mai nutsuwa kawai ya ce kai zo ko ya je ya gaya baban da ce ka turo ɗanka ya nemi wanta ba a yi yanzu yana ɗaya daga cikin matsaloli da ake samu a yanzu wallahi inda iyaye sun dawo da wannan tsarin yanzu abubuwa ya su rika tafiya ba za a zo a ce ga wata ta gama makaranta kuma shi ya ci kiranjar ba ba za a samu haka ba wannan tsarin da za a fito da shi to abubuwa za su tafiya da ya kamata zo dai na riga a kwarai kuwa na yadda da wannan matsala cewa da yawa yanzu abin da yake damun maza da mata akwai matsaloli masu yawa har mata yanzu mu da muke karatuka da su da yawan suna yawan gaya muku wallahi majoritin su majoritin su duniya ke so majoritin za ga wata ta zo tana zuwa da littafi wata kila ma an gama nabiyu rama da ita an yi riyadu salihina an yi kaza za ga da addini amma wani harka ta zo kuma sai ga tana da haifin materialism din kuma is too high ya ɗebo kawai duniya take so ana samun wannan matsala na taɓa gaya muku a nan gurin cewa don mace ta so duniya ba illa ba ne amma ta fifita duniya akan lahira shine illa to yana janyo wasu matan kuma su ta zama in dai za su cire wani abubuwan da ake kawowa kaf watsar da jiya rauto kawai wato tarbiyyar auren suke so da kuma nagarta to za ka zama mai mace ba ta daɗe ba amma wata abubuwan zo da ta wani malamin mu da wani ya zo ya masa bayani cewa yana so zai aure amma shi ga wata yake so ita lissafi fara doguwa wata ta iya turanci kuma ta iya larabci kuma take da haddar nan ko yaya ne ya da wani bayani mala abdullahi ne sai ya gaya ta shiga ba mu guri yace sai ka bari sai ka je aljanna ka samu abin da ya gaya mana kenan yace ta shiga ba mu guri sai ka bari sai kuma haka ne kuskure ne da muke fadawa cikin sa da yawa idan kai aka ce wani abubuwan da ka nema a kanta in ita ma ta inda ya kanka ba inda za ka babu inda za ka to irin wayan na abubuwan ko da yaushe duk da wani an ce wai wai wai mutane ko da yake na taba jini wa a rediyo wani an sako a rediyo yace shi faran mata komai ya ce zai aura an an tambayan Kano mutanen Kano mazan Kano cewa mayin faran mata ne bakakken ne ne ba ga shi nan kuna za su suna ta fulete ko za ka gani menene wanda ake cewa fanta kai koklet haka yake fuskar ta kamar fanta kawar ta kamar kauka kola ta gama shafe fuskar kafa kuma ka kalla ragan ta baka kiran so da haka ga maza ne suke kwanci rubutun anan Allah ya kyauta kuma wato mafi yawanci wanda bai yi aure ba shi ya fi wannan kakalar wanda ya yi aure ya taɓa aure ko yake da aure za ka ga ya san cewa duk waɗannan abubuwan kaf ɗinsu ba su ne zama aure ba dan mace na taɓa gaya wa mata muna karatu da su wani magana na gaya mun sai nace mafi yawan me yasa za ku ga mafi yawanci nace mafi yawanci wasu matan da classical presentable wantin ne wasu za ka ga auren ta ya mutu ya kuma mutuwa ya kuma mutuwa ta yi aure aure akan samu haka ta yi aure aure wata kila ga take kyawa ce amma ba ta da ɗabi'a maganar nan ba ta iya ba kwatso wata take kawai da kifa ba shi kuwa daga lokacin da namiji yake kakana daga lokacin da ya aure yana yin aure zai gaba abin da yake bukata yanzu kaf irin wato samun kwanciyar hankali ba ruwansa da wannan jansa da waye ya banta da shi kwanciyar hankali yake bukata da magana mai daɗi da kwanciyar mata da har to idan ba ta iya ba gaba ɗaya zai zai dukkan ta kuma ya sane ta shi za a ga duk wannan kiɗi sai irin da ka za ka ga ana yi don kaga mutum yana yi bai taɓa bai aure ba Allah ka ga wannan iya yin da waye mutum ya kai ba kai aure na kanta ita ce mutum ko da yaushe wannan abun fa ta tadkuru na ma aqulu lakum eh saboda haka wannan abin shi ya kamata ku rike Allah biyar da za kai kokari ka yi aure don nagarta ina gaya muku haka ka yi aure don nagarta kar ka yi aure don aliyari ma ta kita wannan shi ne abin da za ku kiyaye ka yi kokari ka yi haka hankalinka ne kwanta duk abubuwan da ake bukata na nutsuwa za ka da ake faɗa na sakina a aure za ka san da shi a gidanka amma wallahi kuma Allah ya ga zuciyarka a haka ba zai ba ne idan ya ga zuciyarka da kyakkyawa haka kuma sai ya baka kyakkyawan da kake nema ga kuma wannan hankalin ai ana samu amma in la nadiran min wannan sai dai idan ka sa a zuciyarka cewa kai ba ruwanka nagarta kake nema in Allah ya baka ga ta kyakkyawa ga nagarta kuma sai ga nurun ala nur kenan wannan shi ya kamata gaskiya mu ke da yawa za ga na ga auren da kwana kwana ina ga sha shida sha takwas aka fara kamun karani saboda yarinyar da da da da da aka yi kusan ni ne laktar aurenta kuma shi na san shi ita ban san ta ba amma ni ne lakta auren kuma dalilin sa na san ta haka to amma kwana sha shida an kawo kara kuma a kowace kwana arba'in kuma ta tawo gida an mata saki daya ina wannan titanic loving din da aka yana ina yana ina ka Allah ta gana bilamu ko ya zama kabaru kana Allah ya zawaki to wannan shine na biyu annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam إنما رغب فيها لشرفها النبي عليه الصلاة والسلام يا يقعد عندني تو توككتا ونبلها an gane ko da kuma ta'adodinta ko ka ce sanin ya kamata nata wa rajahati aqliha da kuma rin wato rinjayen hankalinta wa illa in ba da haka ba la mata zawwada biha wa hiya akbaru min sunna ba da haka ba da ba zai aure ta ba domin ta fi shekaru wannan abubuwan ya kalla kuma ya sa akwai nutsuwa a tare da su ba da haka ba da ba zai aure ta ba abin da nake so in kawo ɗazu shi ne da yake nuna cewa lallai za mu yadda cewa na na Khadija shekara ta ashirin da takwas saboda mun a hankaltar da biyantan ka kalla wacce ta shekara arba'in zai wahala ta haifi yaya bakwai kuma ko shida ku lissafa ku gani ko ko nika take yi domin kafin ta auri annabi alaihi salatu wasalam ta auri maza biyu dawa dawa ina malamin islamiyya masu koyar da zira dawa dawa ta aura na abu hala da kuma wa waye ɗaya waye na biyun da na khadija ta aura na farkon ma kenan wanda ta fara aura an tuno karatun islamiyya kenan malam musa saboda haka atiku bin ali atik da ba shi yake cewa atiku an gane ko atiku ibnu ali shi ta fara aure sannan abu hali wayannan mutum biyun da aura an gane ko kuma a a wayannan tumfakar kuma ta suna da yaya tare da nana Khadija yaya nawa na ‘ya'yanta nawa kafin da aure annabi alaihi salatu wasallam kun yi shiru sira ce wa tarihi na gaya muku ta a farkon karatu muna buƙatar riƙewa na akwai hada na gane wai adadin yanzu nake so in sani na su biyu ne da hala da wa eh to na ba ku assignment zuwa sati mai zuwa abin ko mun ƴaƴanta nawa kuma zuya sunan su ga halatu da yanzu malam ya faɗa akwai hala shi ma halatu yin sakti ana iya sa namiji ana iya sa wata amma namiji ne wani an gane ku ku saboda haka in sha Allah ta'ala da na zo zan fara tambayar mu ji ƴaƴan annabi alaihi salatu ƴaƴan na Khadija kafin ta aure annabi alaihi salatu na ƙara ba a tsaye abuwa na yanzu nan na gaskiya wani a sami tun da biyu ke tun da alkunya na Ibrahim al-Ma'azzam sun dan annabi ne alƙasin zuwa ta da shi babu a nan malam musa babu a nan babu a cikin nan a tamin na baku wannan duk ya'yan annabi alaihi salatu wassalam shine ake masa alkunya ba da shi abul qasim yawwa wa nubliha wa warajati aqliha wa illa lama tazawwaja biha wa hiya akbaru minhu sinna kaga ba su daidai bane yanzu ko kuma ba laifi bane mutum ya auri wata tafi shekaru amma kar ka zo a ta rigima da kai ka ce ai sunna ne lallai sunna ne auren wata tafi ka shekaru a ba sunna bane da za ka zo a yi rigima da kai a kai ka ce sunna ne na akwai wanda ake rigima da su a kan haka kuma wani ne baban sai ya gano wata ya ce ita za a ba shi ya gano wata bazawara baban sai ya ce shi wanda ya ce ai sunna ne wallahi ba ita ba kaza kaza kaza kaza ai shi sunna ne kaga wannan kuskure ne ba kama fahimci abubuwan ba aure mabniyun ne alal masalih eh haka wata ka'ida ce al'uqudu mabniyun alal masalih wannan ka'ida haka take saboda haka maslaha wata maslaha mutum yake kallo a gani yanzu misalin da muke bayarwa akwai lokacin da za ka ga bazawara ta fi dacewa da kai fiye da budurwa misali saurayi ne kai amma mahaifinka ya rasu ya ban ma yara kamar yadda ya faru da jami'a to kamata ya ka auro ne shekaru mai hankali wanda za ta zo kai kanka ta rika sai ka sannan yayan kuma ta rike su kamar uwarsu wannan yana da akwai hikima nan ko da za ka tsaro wata daga baya akwai hikima kaga haka jami'i aka ce Allah zikira tula'i muka wa tula'i buha ina ma budurwa ka auro kai mata wasa ce ma ya rasulullah ina auro budurwa sun zama su tara kenan domin duk yan mata aka bar masa a gida yana auro budurwa zuwa zai rika raba dambe tsakanin matarsa da hannunsa haka kuma za ta faru amma kaga eh wannan shi ke na abubuwan kuma annabi ya yi ba mara kan haka ko akwai kuma lokacin da yarinyar kafa bukata kawai yakin ne yake warantin yanayi ne zarfin zaman ne da zarfin zaka sai mutum ya duba ya kuma ya fi dacewa da shi a daidai yanzu shi kenan amma ba zuwa ka maka ne ka ce lallai annabi annabi ai bai sai sai ka aure wanda wara bai gaya maka saboda haka wannan shi ne ma da yace wa ya akbar min husinna na biyar budulanu iftira'ati a'da'il islam rushewa da rukuje wato karerai da kirkire-kirkire na waɗanda suke wato magauta musulunci masu adawa da musulunci wato sun yi wani fabricating maganganu iri-iri akan annaba alaihi salatu wasallam fi da'awa wajen da'awa su na cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato lallai annabi alaihi salatu wasallam kana shahawaniya wai mutum ne mai sha'awa kawai masu gaba da musulunci suna faɗa shi ne malai zai hudu lalu iftira'ati a dayin islam rushe kirkire-kirkire na ƙarerai da masu gaba da musulunci suka yi akan da wasu na cewa annabi mutum ne mai sha'awa kawai lauka da kazali malai yace da annabi mutum ne ma ma'abucin sha'awa da suke faɗa sai ke cewa da ma zalla ma a wahda na bi zauna da kadida ita kaɗai ba ko ba haka bane inda dan sha'awa kawai yake yayi aure a wannan lokacin da wani zauna da Nana Khadija ita kadai ba me yasa sirai ya ani shababi a lokacin da yake Ray'an Ganiya lokacin da yake cikin ganiyar kurciyarsa a wannan shekaru ake ganiya ba dai sun yi sabani da yawa an ta kawowa da gogi mutum yake fara shabab yake zama shababi matashi wasu suka ce sha biyar wasu suka ce sha takwas karkashin wanda hadisi muka karanta fata bari da sauran littattafan sharhi da suka yi akan ibnu mas'ud ya ma shara shababi wani tsada a minkum alba'a balle ta zawwal aka yi ta bayani waye ma shababu aka yi ta kai ku amma zan ce mafi inganci mataki a ɗauka daga sha biyar har zuwa arba'in da biyar kai har hamsin mataki ne wani zai yi tsame dalili dalili shine a'a wannan lokacin hadisi cikin rijal wani sa haula rasul da ana magana sai da Umar annabi hadisi da Hadisi sallallahu ya gano wani gida a aljanna wata kasuwar farfajiya aka yi shi awa gidan mai kyau sai ya ce mala'ika jibril wannan gidan waye sai aka ce li shababin min quraish na wani mataki ne daga cikin qurayshawa annabi ya ce ne burin gida ma gida na ne shine malam suka ce kaga a lokacin an aiko shi a matsayin annabi yana shekara arba'in bayan wata shekaru yake cewa ina ma gidansa ne arba'in da wani abu wajen shekara arba'in da bakwai kuma ya kira kansa matashi saboda haka har sai shekara arba'in da bakwai matashi to saboda haka a wannan daidai wannan lokacin yake cin ganiyar amma fa ba ko ba haka bayar ba kai ta zama kan shekara arba'in da bakwai ba kai aure ba ka ce matashi ne kai babu ruwana ana so a gaya ma har yanzu ta ɗinka na kaɗawa a daidai wannan shekara an fahimta da kyau ko to shine rayani gababi cikin ganiyar samartakarsa ila al-khamsina min umri gunduma har zuwa shekara hamsin wala mai ta zawwat gairaha bi aurwatan ta ba inda shahawaniyan din ne ai da zai karu ba wannan lokacin ne ake jin ganiyar samartaka ba to bai kara kowa ba ma har zai da take kara ma anna zalika law aradahu duk da cewa da yana nufin kara auren kana sahalan alai abu ne mai sauki a gare shi domin kai ka san duk wanda yayi ba ma wanda yake shugaba ba ko kansila ka zama kace kana sa aure za a haɗo ma in mata bi kake so ka haɗa za a haɗa ba ko ba haka bane za a ba kwanan da aka daɗa a gwamnan gombe ba matashi ne bai da aure amma ana naɗa shi kuma aka bashi mata biyu a cikin tayin dan sarkin gombe abuwan dan sarkin gombe ba gaji ba daidai lokaci daya aka bashi mata biyu aka aura musu to kaga annabi alaihi salatu wasallam yadda yake shugaba na duniya inda ki hawani yanzu ne in mata miliyan yace ne aura za a bai shine yace kana sahalin lahu alaihi abu ne mai sauki a gare ki wa wa mu yassara lahu kuma abu ne mai saukin gaske gare ki to shine ma da ya kawo wato wannan a masani ba za mu iya ci gaba saboda lokaci na ga yau mun dan makara amma za mu karatu sati mai zuwa insha Allah shine shine za mu biya akila din mu tsaya kawai ki sata bilayin kaba sati mai zuwa za mu karatu ana yi gobe azumi wata kila ko in Allah ya da za mu yi karatu daga wannan kuma sai mu tafi mu yi baro kuma sai bayan sallah insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa malai yace akilatu lil murada mata safaran nabi sallallahu alaihi wasallam fi tijarati kalila yaushe annabi ya tafi dan yi wa nana Khadija kasuwanci limadha taratu Khadija radiyallahu anha li hadhihi al-muhimma me yasa nana Khadija ta zabe shi saboda wannan babban al'amarin man kana ma'ahu fi hadhihi ar-rihla wa waye a tare shi lokacin da zai wannan tafiya wa ma zara min annabi sannan me ya gani a gurin annabi alaihi salatu wasallam na hudu kam kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam shekarar annabi nawa hina tazawwaja bi khadija radiyallahu anha lokacin da ya aure da nana khadija wa kam kana umru hafi ita kuma shekarar ta nawa ita ba uzkur ma yustafadu min ad-durus min hadha az-zawaj ka ammata mana abin da za a fa'idan da shi na daga wannan auren gana na khadija da kuma annabi alaihi salatu wasalam wata irin fa'ida za a samu shi ne abin da ba ya kawo da ya za Allah za mu dora sati mai zuwa abubuwan da muka faɗa daidai labarin ladansa in kuma an yi ruwan sama da magaribar aka sai idan ba a iya yi ko saboda haka sai bayan sallah in Allah madaukakin sarki ya kawo mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wannan muke kuskure Allah ya ce mana اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسعنا بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقدها اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shekarunsa ashirin da biyar shi ne a farko a yanzu kayan sarki wani ashirin yana shekara ashirin da biyar ya aure na na Khadija. Ko? Ita kuma tana shekara ashirin da takwas na ce shekara uku ta ba shi a wutazance mafi inganci. Shekara uku. Amma wani can kaga wani da muke tabiyawa da a sha biyar ta bai. Wallahu a'lam. Na'am. Mai saratu abzarin daya da tawafirin daya gaskiya. a cikin wa zai iya tuno mana cewa mai tsara ya karɓi musulunci ko bai karɓa ba ya karɓa ƙwarai kuwa yana cikin bayi wanda sun karɓi musulunci wacce baya eh wannan jiratun ila mai tsara ai mai tsara ma'ana ce wani abu ne mai zaman kanta ka gani abin da yake nufi daga aliyasir ne yusra sauki shi ne abin da ya kake zuwa sawa alaikun salam warai kuwa sun kaya fitanka na fara sunansa asma'u abu asma'u ko ayi in kan kaga dama to ka kada ka kara duk yayi ai ba ko babu laifi babu ko Allah wa la tara in baka wani wani littafi da ba har yanzu ban karanta wani littafi da ya burge ni sosai akan duk mata yin da annaba har wanda daga zuwan su ba su ma tare ba zai ya kawo wani littafi a zuwajin nabi wani daftar ne ya yi kitabu a zuwajin nabi littafi ne bai wannan ba a matsayin ka na ɗalibin ilimi ka nemi littafin za ka goge sosai matan annabin ya ka duka har wanda ba tare da su ba ya kawo ya yi kyau littafin gaskiya kitabu a zuwajin nabi yana da kyau sosai ko alaikun salam na aye eh alkunya ake yi yanzu in ka sami um yarinya an haifan ma ka sa mata suna Khadija ko ana so a koyi sai a sa Basma wata take ma wucin Ismail murmushi ko kuma a sa sunan kaɗai kawai ba laraba suna saka Basma Hanan Basma Afrah duk wa'annan sunaye ne da za ka ana sa na kasuwan da ko dan a koyi ko shi kadai duk ya halatta irin su in maza ne sa a su mukarri ga su nan da dama sunaye masu kyau na hanan wato gashi nan hanana annashuwa samun kwanciyar hankali an gane ko wace daga ciki gashi nan zara'u ne wannan garin ko a ce zora fadima ne ka gane ko kuma zuhura na wancan garin banu zuhura da muka biya ya danganta da me suka sa Allahu musta'an subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta